ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na litinin daren talata ɗaya da wata na zulhijja hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 18 da 19 afwan 19 da wata na shidda miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u waddawa wa'inda wasu ka bisan da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan a yau za mu tashi darasi na goma sha sha shidda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa a wannan masallacin kuma a cikin wannan littafin na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala bayan mun karanto wasu ababe guda biyu da malam ya mana ishara wa'inda su ne sanadiyar tsira da dan annabi Adam a wannan gidan na duniya da kuma alkiyama a bana farin malam ya nuna cewa mutum ya ya rudu da rayuwa ta wannan duniyar da abinda duniyar take take nuna masa kada ya rudu da abinda duniya ta rayuwa take rudosa a kansa sannan kuma abu na biyu wanda shine malam ya fara ambatowa shine kokari mai da hankali zuwa ga abin da ya shafi alqur'ani mai girma ta hanyar ilmantuwa da abun da yake karantarwa na dalilan sababin sharri ko kuma sababin alkhairi a rayuwa kuma wannan zai samu ne ta hanya guda biyu uku hanyar farin bibiyar littafin Allah subhanahu wataala hanya ta biyu karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta uku shine abun da ya shafi karanta tarihi da ma dokar izina a cikin abin da mutum yake karantawa a satin da ya gabata muna akan zancen malam da yake kawo yake hakaito wasu daga cikin ɗan uwa da shedan ya riga ya mamaye zuciyarsu da da'awarsa ya lalata musu tunani da kuma imani ya dora su akan wani tafarkin da ba billewa akai suka fa'inci musulunci a bayan takarda bai karatu wanda ke da kurman baki wanda ba su fahimci karatun ba malace wa minhum man yaghtaru bi mas'alati al-irja'i wa anna al-iman huwa mujarrad at-tasdiq wal a'malu laysat min al-iman wa imanu afsaq an-nasi ka iman jibril wa mika'il daga cikin mutane malace cikin su akwai wanda ya rudu man yaghtaru wanda yake ruduwa bi mas'alatil irja da mas'ala ta cewa mutum ya zamanto mai yawaita wa kansa fatan alkhairi kada ka zamanto kana wa kanka tunanin sharri a wannan rayuwa wa annal imana huwa mujarradu tasdiq kuma shi imani tsantsar gaskatawa ne ma'anar imani shine ka gaskata wal a'malu laysat min al iman dan mutun yayi sallah ko yayi azumi ko yayi zakka ko yayi haji wannan bai nuna cewa mai imani ne abun su suka ce wa imanu afsaqin nasi ka imani jibril wa mika'il imanin wanda yake mafi zamantowa lalatacce a cikin mutane to kamar imanin watan jibril ne da mika'il saboda can sun tafi akan mas'alatul jabariyya wanda su al-insanu mujbar dan annabi adam an saita sani kawai shi ayyukan da yake aikatawa daban Allah ya ya dora su a wannan ne kaga wannan ya sha ya ci karo da zahirin alqur'ani mai girma ayamurukum bil kufr ubangiji baya umarni da da kafirci shi al-insanu mukhayyar Allah ya baiwa mutun zabi da Allah ya halice sa Allah ya ba sa tunani da hankali wa hadainahu wa hadainahu najdai kamar da fada kuma suratul insani hal ata ala al-insani ilmun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi satafaj'alnahu سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل نن الله ce musu Allah mun dora su akan tafarki majalici in ma shakiran in ya ga dama yayi abin da zai kai sa zuwa ga aljanna wa in ma kafuran in kuma ya ga dama ya butulce wa Allah subhanahu wataala ashi kaga wannan ayar tana karantar da mu cewa al-insanu mukhayyar la mujbar mutun Allah ya ba su zabi ba tilasta sa bane akai kuma wannan ya ci karo da aqidar ɗan kadariya wanda cewa duk abin da ya samu mutum kaddara ce daga ubangiji subhanahu wataala domin aqidar jabariya daban aqidar kuma kadariya daban su kadariya duk abin da zaka aikata kaddara ne idan mutum ya sata kaddara ce ai mun taba karanta tarihin Umar ko muka ce Umar dan Khattab wani yayi sata aka zo da shigunsa sai ce ya amiral mu'minin a daga min kafa yace kaddara Allah ne ya kaddara min yin wannan satar sai ɗan khattab ya ce masa wannan da ya kaddara maka kai satar shine ya kaddara mana in kai satar mu mu cire maka hannu mun ci garatu ta ka kaddara kace ta fado haka wannan matsala ce ta kadari a kowane su abun su duk abin da mutum zai kawai ba baya daga cewa a ciki kaddara sace aka wannan wasu kace a'a mujibar kamar duk abin da mutum yake to Allah ya cire in kana mutum na shan solution daman Allah ya cire ya dora su a wannan in mutum yana zina Allah ne ya dora su a wannan kaga wannan ya ci karo da da'awa da kuma fa'inta ta ahlus sunna wal jamaa to malike cewa wa minhum daga cikin su kuma har yau rudaddu fandararru da wanda shedan yayi ma zukatan su fitsari ya lalata musu tunani man yaghtaru bi mahabbati al fuqara shine akwai wanda yake yake ruduwa da soyayyar soyayyar al fuqara nan almutasawwifi ba ana nihin talakawa ba wanda ba sa da ko dala da suke jiran ta annabi a kalmar fuqara anan ana nihin sufaye domin a sufanci a aqida ta sufanci to irin wanda yake sufi bai cika ba cika ganin sa ba a ko ina sai mutun ya zamanto muqayyad a hora a ce sa ga wasu daga cikin malaman sufaye hatta kasuwa ba sa shiga wannan tsabar sufanci ne malami ne a shi kansa a ce ai wani ai kuka suwa baya zuwa ya wannan ai babin a zuwa gani bane saboda shugaban halittar ma yana shiga yana shiga kasuwa ko a satin mun karanta a umdatul ahkam cewa aba huraira ya hadu da manzon Allah cikin hanyoyin Madina kaga ashe manzon Allah ma yana yayo to amma a aqida ta sufanci akwai wata rutuba wata matsayi idan mutun ya kai to to yana samun tsantseni ba zai ba a samu sa a ko'ina ba a samu sa ba ko'ina ba ake samun sa ina fatan mun fahimta to son wa'annan malamai sun doke su a matsayin ibada saboda ana ganin su a matsayin auliya'ullahi kamar an kai su matsayin cewa su waliye ne na Allah subhanahu wataala to wanda kuma son su to a matsayin ibada yake ai shi yasa har ta kai wani daga cikin wasu sufaye ya baro ta ya dauko ta da fadi yace wa may yuhibbuni wa may yarani fi jannati al-khuld bila buhtani li'annani khalifatu tuddani duk wanda ya gani wa may yuhibbuni duk wanda yake je kaunace ni yana so na kaji kana son sa wa man yarani ko duk wanda ya gani ko ta hoto ne to fi jannatil khuld bila buhtani ina cikin aljanna ta tabbatuwa ba kunkunto a ciki dalili yace saboda khalifa shehu wani ne ko kuma ci karatu to wannan kika sufai akwai akwai wata wata mas'ala da mutane kamata su fahimta sufi sufi ne akwai wata aqida ta sufanci wanda su a sufanci akwai wasu sifofi na Allah ma da ake korewa wanda kuma akwai lokacin da mutum zai wayi gari in yayi in yayi kai yayi zurfi a cikin wannan to zai iya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar iri da muzu ba ta fa mafki ba sai mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wai ko kun san sufaye da suka yi sufaye na gaske a da'awarsu suna nuna cewa a shekara akwai lokacin da suke mitin da manzon Allah kamar suna tattauna a zauna a tattauna da annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to daga cikin bayin Allah akwai masu ruduwa da san wa'annan sufayen wal mashayikh was salihin da kuma manya manyan malamai mashayikh jam'i ne na na ash-shaykh kace mashayikh jam'i ne na sheikh wanda aka ce ash-shaykh ana nihin al-alim al-kabir babban masani shi ma'ana ash-shaykh ko kun bayanta to daga cikin su akwai masu ruduwa da dan dai kana son shehi wani to kana da lasisin kai abin da kake so sun mata cewa idan soyayyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ko na daga cikin wanda wanda ya so manzon Allah a duniya wanda har cikin wasu musulmin ba a samu wanda ya kaunaci manzon Allah haka ba Abu Abdul Muttalib haka ne afa Abu Talib mahaifin mahaifin Ali ai ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kaunaci manzon Allah ahabbahu hubban shadida akthar mimma yuhibbu aulada fiye da yadda yake son ayyansa yake son annabin Allah amma wannan bai sanya sa ba shiga aljanna din ya so manzon Allah bai yi imani da shi ba mun bace karatu to wasu daga ciki suna ruduwa da soyayyar malaman sufaye da kuma shehinnai da kuma wasalihin da bayin Allah nagartatu bayin Allah mutanen kirki wa kasratu taraddud ila uburihim da kuma yawan kai kawo a leretu a kaburransu wasu daga cikin sufaye sun ɗoki ziyarar ƙabarin shehi ko malam wani to wani abu ne wanda ke da kwai ke da karama wanda wani ma zai tattara bukatunsa ne ya aje in ya je a wannan wurin zai baje kolinsa ko kuma ci karatu akwai kaburran da yanzu haka a duniyar da muke rayuwa a ciki baka da damar ka je ka gansa sai ka biye kuɗi to ire-iren wa'annan kaburan na auliya'un da aka doka to idan ka je sai ka sai ka biya sannan kuma galiba suna zuwa da hajat wanda ka kaga du'aul amwat shirkun ka roki mamaci ka roke mamaci lokacin da mutum yake cikin kabari ka roke sa bukata wannan shirka ne kasa kuma na ce wa kasratu taraddud ila quburihim da yawan kai kawo a makabartarsu a kaburansu wa tadarru'u ilaihim da kuma kaskantar da kai zuwa ga wa'annan malaman wastishfa'a bihim da kuma neman ceto kama kafa da wa'annan mutun ya kaba ya kama kafa da da wa'annan wattawassul ila Allah ta'ala bihim da kuma ya kama kafa ya nemi ceto ko ya kama kafa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da wa'annan malaman wasu alihi da kuma roƙon Allah bi haƙƙihim ta dan dalilin su wa hurmatihim indahu da kuma matsayin su a wajen Allah subhanahu wataala Allah albarkacin wane kai mu da kaza mamma karatun asa akwai duk addu'ar sa to sai ya ce bi jahi wani da kajan ce bi jahi wani dan girin Allah ka bani dan girman wani Allah ka yi min dan girman wani Allah ka bani dan kaza wannan aqida ce ta sufaye sannan kuma nau'i ne na shirka inji malaman tauhidi mun fahimta Allah ya dace da mu to wasu na ruduwa da wa'annan ababen sai malai ce wa minhum daga cikin su man yaqtaru bi abaihi wa aslafi akwai wanda yake ruduwa da babanninsa da kuma magabata kakanni da uwaye akwai wanda shi zai rudu da ai su ɗan gidan su wane ne to ko sun yi abu kaza to ai akwai su wanan sun tsaya musu har a gaban Allah akwai wanda fa wallahi alazim malam Jabir sallah baya yi shi kawai hidima zai tsaya tewa malam hidima ne sallan an doke masa kuma an ba sa tabbacin in ya mutu zai shiga aljanna kamar dai aljanna da Allah ya tashi halitta an ba Allah guduma wajen halitta mutane ba su san Allah wannan shikira ta ashe har yanzu mutane ba su fahimci waye Allah subhanahu wataala ba wa anna wa anna lahum inda Allah makana kuma sannan wa'annan manyan suna da matsayi wajen Allah subhanahu wataala wa salahu kusa ta cewa suna da wani matsayi da ta cewa a wajen Allah madaukakin sarki daga fala yad'una an yukhallisuhu ba sa tunanin Allah zai an yi khallisuhu ya zai kale su ba sa wannan tunanin cewa tunda dai sun riki sun yi tabarruki da suwa ne kuma su manyan manya ne ko kuma makamantan wannan to wannan zai sanya Allah subhanahu wataala ya dibi al'amarin su Allah ya daga musu kafa da ana dubin girman baban mutum ko kuma girman dan mutum ko to da wanda yafi cancanta Allah subhanahu wataala ya daga ma kafa shine dan annabi nuh haka ne amma lokacin da annabin Allah annabi nuh yazo yayi da'awa yayi wa'azi dan sa bai imani da shi ba a lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi nuh da ya kera jirgin ruwa wa yasna'il fulk wa kullama marra alayhi malaw sakhiru min duk lokacin da suka biya sai su tai masa izgili alace in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun wani lokaci zai zo ma za mu muku izgilin to Allah subhanahu wataala da ya tabbatar komai ya daidaita daman al'amarin Allah lokaci ke gare sa gaugawar ka bai sanya Allah ya turo abinda shi Allah bai tsara zawarsa ba sannan kuma jinkirin ka bai sanya shi Allah ya jinkirta abun idan kaga abu ya zo to dama a wannan lokacin Allah ya kaddara faruwarsa idan ka ga abin kuma Allah ya tsaye da shi dama a wannan lokaci haka Allah yake so ya faru ba ka iya sanya Allah yayi abin da bai ga dama ba ba a yi shi ba da Allah ya daidaita al'amari sai Allah ya ce wa annabi nuhu duk masu imani da suka yi imani namiji da mace cikin kowace irin nau'in halitta to ya doke su ya sanya su cikin wannan jirgin ruwa da ya sanya sai Allah ya yi wa ƙasa umarni Allah ya ce ta budo da ta fitar da ruwan da ke cikin ta sama kuma aka ce ta kwararo da abin da ke cikin ta na ruwa sai ruwa suka haɗe to sai annabi nuhu ya tsinka ya dan sa wa kana fi ma'zali yace ya bunayyar kan ma'ana yace ya kai dana zo ka hau jirgin ya ruwan nan tare da mu a ƙarshe yake ce masa ya abati sa'awi ila ila jabali ya'simni min alma yace zan je na boye ga wani dutse zan taka a kansa zai bani kariya daga ruwa sai ce masa baka gane Allah subhanahu wataala ba wannan fa azaba ce Allah ya turo ba wanda ya isa ya kare ka daga azabar Allah subhanahu wataala a ƙarshe Allah ya halaka da shi ko bai halaka da shi ba kaga dan annabin Allah ne duk duniya in akwai wanda suke da rigar kariya a wajen Allah ba kamar annabawan Allah ko amma wannan bi hana ya sanya Allah subhanahu wataala ya kama dan dan annabi Nuhu da azaba ba annabi Ibrahim babansa bai imani da annabin ba da Allah ya aiko masa kuma Allah subhanahu ta'ala ya kama baban da da azaba Abdul Muttalib ya rasu bai musulunta ba Abu Talib bai musulunta ba dangin annabi ne su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bal ma cikin mutane idan zaka kilga mutum goma a duniya da suka baiwa manzon Allah kariya cikin mutum goma zaka cikin mutum biyar kin farko sai ka sanya Abdul Abu Talib cikin mutum biyar kin farko sai ka sanya Abu Talib lokacin da yazo zai zai mutu yana akan rasuwa Abu Annabi cewa ya am qul la ilaha illallah kace ba abin bauta da gaskiya sai Allah na tsayi gaban Allah na bada kariya na tsayi gaban Allah na bada hujja cewa ka musulunci sai Abu Lahab ya kalle sai ce yanzu kai zaka koma akan addinin dan ka dan cikin ka kuma ka koma kana bisa ka bar addinin kakanni da uwaye yace masa wallahi kun ga addinin da Muhammadu yake akai shine addinin gaskiya amma yace ina kan addinin kakanni da uwaye kasancewar ya bai wa manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam bai sanya Allah subhanahu wataala ya daga masa kafa ba ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya dace da mu malta kama yushahidu fi hadratil muluk kamar da ake gani a cikin tawaga ta jajagorori masu mulki fa innal muluka tahabu li khawasihim dhanuba abna'ihim wa qarabaihim yamin su sarakuna to ana daga musu kafa ana yafi rangonta musu laifin da ƴaƴan su ga aikata da kuma kusantansu idan kana dan mai martaba ko don shugaban ƙasa ko kuma wani makamancin haka a ce babanka ya faɗa a cikin cikin gwamnati to ba so da yawa za ka yi abin da za a iya tsira ka gaban kotu a maka hukunci ba saboda rigar kariyar mahaifi saboda shi yana da kuma duk abin da za a yi shi laifin ma zai ɗoka in ramko ne tara ce zai biya to shi ne mala yake sai ya fitar mana da fili ya ce wa iza waqa ahadun minhum fi amrin mufdi خلصه أبوه وجده وجده بجاهه ومنزلته idan wani abu ya same sa mufzi na tsoratarwa wani abu da ake jima tsoro ya samu ɗaya daga cikin ɗan gidan sarauta to malai ce khallasahu abu sai babansa ya kubutar da shi wa jaddihi ko kuma kakansa bi jahihi da girmansa wa manzilati da kuma matsayinsa cikin al'umma sai ya zo ya tsaya ai dan mu ne kuma shikenan an wuce wure haka ne jama'a dan mai martaba ko dan shugaban kasa ko dan gwamna ko dan kaza da kaza da kaza idan suka yi abu kawai zai zo ya tsaya ne ko zai kira kawai far telephone kawai shikenan a wuce wure ai kun ga abin da ke ta faruwa irin kasan nan ko zaka iske dan dai wani dan deji ya zaka ya mamaye wasu kudi yayi awan gaba da su kuma kawai a kama shi sati biyu yana fitowa sai kaga an canza masa mota amma da talaka ne zai saci dan akuya ko salula sai kaga ai masa wani bebe can sai an manta ma da shi wallahi wannan kaga wani yana takama to ko a wajen Allah ma haka ne saboda suna da suna da suna da kuɗi suna da mulki to ashe sai manta ashe ba komai bane mulki da kudi suke suke iya yi a duniya ba komai bane akwai abun da duk kudin ka ba za ka iya samu ba akwai abun da duk mulkin ka zai ga zai gagare ka haka ne Allah subhanahu wataala ya dace da mu malace wa minhum daga cikin su kuma man yaqtaru bi anna Allah azza wa jalla sanin an azabihi wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi shay'a wa rahmatuhu lahu la yanqus min mulkihi shay'a daga cikin su akwai wanda yake ruduwa ya samu wani karatu wata falsafa wata philosophy yace ai Allah ghaniyin an azabihi mawadaci ne akai masa azaba wa anna azabahu la yazid fi mulkihi shay'a in Allah ma ya masa azabar wannan bai kara ma Allah kulli a cikin mulkin sa daga duk abin da zai yi to Allah mawadaci ne akan azabtar da shi duk abin da zai yi Allah yana da damar ya yafe masa saboda in ma Allah ya azabtar da shi to ba wani karuwa ba Allah zai samu a cikin mulkinsa Allah jabir akwai mutanen da fashe dan ya riga ya wawata da tunanin su kuma wasu tunanin ya riga ya sanya musu wannan afkar sai kawai mutum ya ga a to idan nayi kaza ai Allah mai gafara ne rahamar Allah mai yalwa ce kuma Allah in ya azabtar da ni ya samu mi zai samu Allah in ya azabtar da ni ya samu mi sannan kuma rahamar Allah subhanahu wataala in Allah ya tausaya min ba abin da ya rige a cikin mulkin Allah subhanahu wataala fa yaqulu sai ta ana mutarrun ila rahmatihi ni ina da bukatuwa zuwa ga rahmar Allah wa huwa aghna al-aghniya kuma shi Allah shine mafi wadatar masu wadata walau anna faqiran miskinan mutarran ila shurbati ma'in inda man fi darihi shaqqun yajri lama mana'ahu minha sai kawo misali a falsafa yace da za a ce wani talaka miskini mabukaci wanda yake da bukata zuwa ga kwadga ya samu kofin ruwa kofin ruwa a bashi biyar gudanar ruwa to sai ya zo wajen mutumin da a gidansa akwai gada ta ruwa take gudana yana buƙatar a bashi ver dan Allah wanda ke da gada ta ruwa tana gudanawa in ya baka ver ki ruwa mi zargi a cikin wannan abu to sai ga kawai shi ma a haka ne Allah subhanahu wataala ai Allah mai wadata ne yafi kowa wadata haka dun nayi yana da damar ya yafe min kuma ba abun da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wataala kun bai ci karatun mutane akwai jarababu wasu wasu kwanan iya karatun su ya kare malai yake cewa sai ce fallahu ausa wa akramu wa ausa daga Allah shi ne mafi karanci kuma shi ne mafi yalwa wannan karamin misali ne da wanda gidansa ke da kwai teku na ruwa da yake gudu teku ne yana gudu sai mutum ya zo ya ce ina buƙatar ver ɗaya na ruwa kofi ɗaya ko litir ɗaya na ruwa don Allah wanda yake da verkin ruwa mi zai rage masa wanda yake da tekun mi zai a rage da an fi da ver ko kuma litir ɗaya na'am ba abin da zai raguwa ya ce da haka Allah shi ne mafi karanci duk kyautar ka Allah ya fi ka kyauta shi Allah shine wanda yake bayarwa baya tinabewe bai dibin baya shi Allah in ya baka ya baka dai kawai kuma bawo ne zuwa wajen Allah shi Allah tsaye gomi ce ai wani kaza da kaza da kaza yake yi ai bai kace da kaza ba amshe mai ba kamar duniya bane da za iya zuwa a hana kare mai gidanka a ce ai kana kaza kana kaza kana kaza sai ya canza maka amma shi Allah baya canza wa dan annabi Adam kaga Allah ya canza maka to ta dalilin imanin ka ne in ka juya sai Allah ya barka da sai ya baka talala wani lokacin kuma so da yawa Allah yana guda masu saban su masu saban su dan ya kama su sai ga mutun gashi nan wanda ta bace min a cikin ƴan kasuwa yace akwai wani makocin shi wa sallah ma bai zuwa amma kuma sha Allah kullun cikin haraka yake sallah ma shi bai sai ya hada azhar sai kin azhar bata zo bai ki zuwa kana tunane yana yin karhe da bai karhe daya kana tsare mi ta zo kuma bai tahiya a zo la asar dai duka lokaci guda ake yi bai zuwa wani lokaci sai in ya je gida duka gaba ɗaya in ya samu lokacin ya ramka su kuma masha Allah shago kullun a kokiliyar amma kuma shi sai ga kai sai in zaka tahiya shago sai ga mutum guda ya sai ga zaka je sallah sai mutum guda ya zo kuma da Allah yana son ya jarrabe ka ne wannan min babil ibtila'i ne ko shi wancan da Allah musta Allah ya buda masa ne dan Allah kawai abin abin da ke lahiran za a ba su a duniyar kawai sai ya more duniyar sai ya ji lafiya kuma ya sha azaba to kuma Allah na son ka da alkhairi duka bi sai a baka duniya kuma a baka lahira Allah ka ba mu duniya kuma ka ba mu lahira Allah ka ba mu duniya mai kyau kuma ka ba mu lahira mai kyau mafhum tayyib malai ce fal maghfiratu la tanqusuhu shay'a sai ya ce gafarar Allah ba ta rage Allah da komi dan Allah ya gafarta min kaza da kaza da kaza dai ba abun da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wataala wal uqubatu la tazidu fi mulkihi shay'a kuma in Allah ya yi min azaba to Allah ya ji ni to kawai sai mutun ya tamasha tunanin cewa lokacin tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai iya masa gafara ya yahe masa a rayuwa to mulike da wannan malaci wa minhum man yaghtaru bi fahmi بفهم فاسد فهمه وهو وهو واضرابه هو واضرابه وهو واضرابه ده مبتدا وخبر له عفوا مضاف مبتدا ne sada kuma واضرابه sai zamanto ma'tuf ala huwa ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو واضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وذا wasu kuma da tasu irin falsafar daga cikin su akwai masu tunani bi fahmin fasidin da wani lalan tunani lalar ide lalar karatu fahimahu da ya fahimce sa huwa wa adrabi shi da ire-iren sa masu irin kalar tunanin sa min nususil qur'ani was sunna daga cikin nassin alqur'ani da sunnar manzon Allah shi fa wani din zai kawo maka hujja fa alqur'ani zai jayo maka sai ga mutun ta tabar da ta shaka muku misalin a satin da wancan da ya wuce zaka iske mutun gashi dalibin ilimi ko malamin addini amma in ne wani abu ko jahili bai aikata shi shi fa kawai ya rike da qur'ani ai wa rahmatullah inna rahmatullahi qaribun min almuhsinina mutum da yana karanta alkur'ani mai girma ba yadda za a yi Allah ya azautar da shi kaga wannan lalan tunani ne to to aka tura sabil amad dan ba'ura cikin jihar ba malami bane shi karuna ai malami ne shi ma ibnu kathir yace karuna yana cikin mutanen da suka yi munajati da Allah ya taba jin maganar Allah tana cikin mutanen da aka yi aka yi alkawari annabi Musa suka zo 40 ko suka zo wajen Allah subhanahu wataala ka gana suka ji maganar Allah cikin su akwai karuna ashe ka san ba karami bane ko amma kuma wannan bi hana Allah ya ya kama sa kuma nan zamu zo malam zai kawo hadisi masu bugun dukar malamai ce za zama malami mahadari ne wallahi wallahi da zamu zo da hadisan da malami sai yayi da nasa da wani yasa zan malami saboda hadisin farko da zamu fara karanta nan gaba da malam zai kawa shi da zai kawo cewa farkon shi fidar jahannama da malamai za a fara shi fidawa saboda an ca qur'anin ga hadisi an haddace amma kuma ana wasu ababe ga mutum kawai ɗan mata ga malami fa ko yana so ya dalibarsa wallahi lazim ya aka yi da wannan lambar wannan la ilaha illallah kawai gane ki a tunda yana karanta da Qur'ani shi yana da tabbaci a wajen Allah subhanahu wataala eh akwai akwai wannan musiba ce wannan musiba ce Allah ya kare mu Allah ya kare mu to shine malai yake cewa daga cikin su akwai su kai lalafa inta da ayoyin alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai suka doki fa intar wata aya lalarfa inta ba yi da magaba za su fassara ta ba fattakalu alaiha sai suka suka yi dogaro da wa'annan ayoyi suka rike su a matsayin hujja kattikali ba'dihim zaman su kawo misalin kamar wanda wasu suka dogara ala qaulihi ta'ala akan fadar Allah da yake cewa kuma zan Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangiji zai baka sai ka yarda da sannu ubangiji zai baiwa manzon Allah yu'tika Allah zai bayar zai baka fatar da sai ka ji ka bukatu ka yarda ka san akwai hadisin da ke na cewa annabi sallallahu alaihi sallam a cikin al'ummarsa kusan ɗaya cikin ukun ɗan aljanna al'ummar manzon Allah ne kamar zai ta tsoka yana kai aljanna har ya ji ya ya abin nan mun fahimta sai yana tunani cewa wa huwa la yarda an yakuna fi an-nari ahadun min ummati shi kun manzon Allah bai yarda a ce cikin wuta akwai ɗaya daga cikin al'ummarsa annabi ba zai so haka tun da annabi bai son haka kaga duk abin da suka yi gana suna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to za su samu za su samu karama da da dacewa da wannan matsayi to mana ce wa hadha min aqbahil jahli wa abyanul kadhibi alaihi fa innahu yarda bima yurdi rabbahu azza wa jalla wallahu ta'ala yurdihi ta'dhibu adh-dhalamati wal fasqa والخونة والمصرين على الكبائر فحاشا رسوله أن ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى ما لتي wannan na nuna cewa cikin jahilcin ma to mutun ya kai ya ina cikin martaba ta munin jahilci munin jahilci ne mai wannan tunanin ko da malami ne malace to a gaban al'umma yana ganin malami ne ko to a fagen malamai masu karatu shi yana cikin manya-manyan kattan daƙiƙai jakuna kuma ta karatun sannan kuma ya danganta ƙarya wa manzan Allah domin annabin Allah ya duk abin da Allah ya yarda da shi shi ma manzan Allah ya yarda wannan abun shi kuma Allah ya yarda ya azabtar da duk wanda ya zalunci da wanda ya fasikanci da wanda ya kha'inci da ma wanda ya doge akan sabon Allah subhanahu wataala zaka Allah ya kare annabin Allah akan yaki yarda da abin da shi Allah ya yarda da shi ina fatan mun fahimci karatu kuma a wannan lokacin ya kamata mu tsaya malam abba wani sati mun dora insha Allah da yardar Allah subhanahu wataala wala Allah ya kasance bayanin zai fi fadaduwa akan abin da muka aikata Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya muna ƙara addu'a wa ƴan uwa ɗaliban ilimi musamman ɗalibai na baccalaureate wanda suke cikin hannu ko sune a tsakani wuya a yanzu an yi faransai an yi arabu gobe kuma za a yi filo da istorjo gobe ne ake bakin Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amarin ya yasa a wanye lafiya ya datar da mu da su baki daya Allah subhanahu wataala ya albarkata karatu mu baki daya kurakure Allah ya gafarta mana muna tawassul da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya muna dumi wata bukata Allah subhanahu wataala ya biya muna Allah subhanahu wataala ya datar da mu da ceto annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar tashi alkiyama Allah ya sanya mu cikin ahlul janna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته